أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رسالة a ainihin wato wannan safiya ta lahadi wanda shi daidai da ainihin 28 ga watan zulhijja hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina alif 436 daidai da 11 ga watan oktoba 2015 miladiya insha allahu ta'ala a wannan rana ne za mu fara karatu daga cikin littafi ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na wannan ƙasa Najeriya. Babban shehin malami, sannan kuma mujahidi kuma mujaddadi. Wannan ba kowa ba ne shi ne nan a sheikh al-mujaddad Nur Zaman, Uthman bin Muhammad Uthman, wanda aka fi sani da ɗan fodiyo alma'rufu bibini fodiyo Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan malami kamar yadda muka sani ba ɓoyayye bane a ƙasar Hausa da yawa daga cikin mutane sun san wane ne Shehu Mujaddadi Usmanu kuma Shehu Mujaddadi Usmanu babban malami ne wanda ainihin wato ya kwankwaɗi karatu irin na sunna mutum ne wanda yake riko da sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda kullum magana dan fodiyo shine a zo abu Allah a zo abu littafin Allah a zo abi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zo abi abinda annabi Muhammad salawatullahi wa salamu alaihi ya zo da shi a yi riko da wannan abu kuma a yi aiki da shi kullum maganin shehu shine a ainihin wato kaucewa bid'a yana yaƙar bid'a yana yaƙar shirka duk wani abu da ka sani sabu wanda za a shigo da shi a cikin addini to shehu mujaddadi yana ƙoƙarin yin fada kuma yana yaƙar wannan ya za mu gane wannan za mu fahimta ne kaɗai ta hanyar rubutu jama'a domin jama'a duk abin da mutum ya rubuta ya ajiye wannan ya nuna cewa wannan aƙida shi ce kuma shi ne abin da ya rayu a kai Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a kai tsaye za mu zo mu ji irin karatun shehu Usman mujaddadi shin kamar yadda wasu suke jingina su suke jingina kansu zuwa gare shi ne ya tabbata cewa shi din yana tare da su ko ko a'a shehu ya barranta daga waɗannan mutane da ke ƙoƙarin jingina kansu zuwa gare shi domin kamar yadda muka sani a Najeriya a yau mafiya yawa za ka tadda cewa ƙungiyoyi su kowa suna jinyi da kansu zuwa ga wane zuwa ga ɗan fodiyo su wani ce ai ɗan fodiyo ɗan ƙungiyar mu su wani kaza ƙungiya kaza yayi ai dan fodiyo ƙungiya kaza yayi ina fata an gane wannan yace a ai dan fodiyo dariƙar tijjaniya yayi wannan yace dan fodiyo dariƙar qadiriyya yayi ɗan shi'a ma sun ce dan fodiyo ai namu ne kowa yana dingina kashi zuwa ga dan fodiyo cewa lalle dinnan shi nasu ne to ka'idar addini jama'a ba ana kula da cewa wani dan kungiyan kaza bane wani kuma dan kungiyan kaza bane abin da yafi muhimmanci shine menene ya rayu akai ko me ya kira zuwa gare shi kamar yadda muka sani abu na farko da ya fara kawo yakin da dan fodiyo yayi a kasar Hausa shine kokarin yakin kawar da shirka bayan an gama wannan yakin na kawar da shirka lokacin da shehu ya zo ya fara wa'azi aka kore shi daga nan Najeriya kuma ƙasar Nijar bayan haka ne ya je ci gaba da yin wa'azi shehu ya yi ƙarfi sannan ya ƙara dawowa ya zo ya yaƙi waɗannan sarakuna na ƙasar Hausa maguzawa ya yaƙe su sannan ya daga tuta na yin jihadi Allah maɗaukakin sarki kuma ya ba da nasara a hannunsa aka ci gaba da yada wannan addini din har aka wayi gari gashi nan yau da mun zama musulmai duk wannan yana daga cikin kokari da shi shehu dan fodiyo yayi duk da cewa a gefe guda wani daga cikin wanda ake ganin manyan malamai ne ya ce dan fodiyo ba komai yayi ba dan fodiyo ma jihadin ma wani jihadi yayi jihadin nashi ma bai kai zuru ba ina fata an gane wanda kowa ya riga ya san waye Shehu Usman fallan littafi daya mai yin wannan magana bai taba rubuta ba a rayuwar shi da sunan littafi wanda al'umma za su karanta su amfana amma Shehu dan Fodiyo yana da littafai guda nawa jama'a littafan Shehu dan Fodiyo suna da yawa ga sunan kuma a yau ana karantawa ana kuma amfana da littafansa amma shin yi wancan maganan fa ko qawaidi bai taba rubutawa ba qawaidi to kaga ko shakka babu wannan yin batanci ne game da magabata a gefe guda ba lalai bane ya zama cewa dan fodiyo kai tsaye duk abin da ya faɗi a cikin littafansa kuma daidai ne saboda mene magana wacce malamai suke cewa aballahu an yutimma illa kitabahu Allah madaukakin sarki ya sarki ya ƙi cika komai sai littafinsa ina fata an gane ba wani malami zai ɗauki alƙalami ya rubutu ka ce komai da ya rubuta daidai ne a'a ɗan adantakan ɗin nan yana ta iya yiwa akwai mantuwa ta iya yiwa akwai zaniya ta alƙalami ta iya yiwa akwai wani abu daga cikin ainihin wato hanyoyin ɗan karkata kaɗan da zai samu game da abubuwan da yake faɗa fatan mu dai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa malaman nan ya kuma ainihin wato karɓi waɗannan ayyuka na alkhairi da suka yi don haka daga karatun ɗan fodiyo za ku fahimta wane ne ɗan fodiyo kuma ina ya sama gaba da awarsa wanda insha Allah ta'ala za mu zo mu ware rana guda sukunda guda za mu zo mai tarihin wane ne ɗan fodiyo kuma yaya jihadin ɗan fodiyo ya kasance a ƙasar hausa wace irin rawa ya taka wajen ainihin wato yaɗa wannan addinin a gefe guda kuma akwai kaninsa wanda muka sani shi kuma abdullahi bin muhammad bin fodiyo wanda shi babban malami babban malamin tafsiri ne bakin balarabe kenan wanda babban malami ne ya rubutu har tafsiri yana da shi na alqur'ani ya rubutu a fannin mustalahul hadith ya rubutu a fannin lugha ya rubutu a fannin sarfu ya rubutu a fannin balaga abubuwa masu yawa jama'a waɗannan mutane Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ilimin su wanda shi ake aka fi sani da wane abdullahi gwandu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wanda shi ma da kuke gani shi gashi ban malami gashi ba saraki amma ba wane ya dame shi ba da kan shi yake zuwa gona yake noma jama'a saboda yana noma abin da za a ci a gidansa wanda yana ɗaya daga cikin abin da malamai suka hakaito na rayuwar mutuwan abdullahi a sheikh abdullahi bin muhammad bin fodi shi ne ainihin wato ya je gona yana aiki irin ganyen dawa ko wani abu makamanci haka ko irin karan dawa ne ya yanke shi jini ya dinga zuba wanda wannan shi ya sanadiyan faruwar rashin lafiyansa har lokacin da ya rasu yadda malamai suke kai cewa wata rana ya koma gida ya ji ya samu cewa babu ba abinci ce a ɗan kawo abinci mana mace aka ce a yau ba komai abin da ya rage mana a gidan nan kawai kura amma ko nunin ma babu shi ne za ka ji hausa suna cewa ka tambalili ka tambaliyo idan ba nono a sha da ruwa to daga wurin shi aka samu wannan to to shikenan ka tambalili ka tambaliyo idan babu nono sai a sha da ruwa ina fata an gane gashi sun shahara da wajen zuhudu da wajen gudun duniya duk da cewa Allah madaukakin sarki ya shimfida musu duniya ta yadda in sun ga dama za su same ta kuma za su ainihin wato yi amfani da ita yadda suka ga dama Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi akan waɗannan rubuce-rubuce da suka yi suka bayi don mun al'umma ta amfana wannan littafin da ke gabana jama'a littafi ne mai suna كتاب وثيقة الإخوان كتاب وثيقة الإخوان littafi na wasiƙa wanda ɗan fodiyo ya rubuta zuwa ga al'umman musulmi litabiyyini dalilatil kitabi was sunnati wal ijma' domin kokarin bayyana dalilai na wajabci na yin aiki da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ijma'in malamai an gane wannan ko domin waɗannan abubuwa guda uku su ne malamai suke kira masadirut tashri'a masadirut tashri'a ma'ana su ne mabubbuga na shari'ar Allah madaukakin sarki gashi nan ta'alifu wanda ya rubuta wani littafi shine ash-shaykhul mujaddadu shehu mujaddadi nuruz zaman hasken zamani shine Uthman bin Muhammad بن عثمان المعروف بابن الفودي تغمده الله برحمته الواسعة تو جماعة كنجي أبن أكرا دا الوثيقة أيار اللاربتي ما لم يسمى تفسر دبن دبن سكتي شيني ما يحكم به الأمر أبن أكي هكنتي هكنت وني الأمر دشي أنغاني كو كمان مؤنثني معناه yi mai da wasiq ta mace ne wasiq shine asali an gane ko in aka ce wasiqatu sai zanto an mai da damirin ya koma ainihin wato mace an gane wannan ko in aka ce alwasiqatu fil amri ma'ana ihkamu ma'ana kyautata wannan al'amarin ina fata an gane wasu malaman suka ce abin da ke nufi da alwasiqa shine kullu ma kutiba fattakhadha hujjatan aw shahida duk abin da aka rubuta shi da aka rubuta shi kuma aka riki wannan abin da aka rubuta a matsayin hujja da kuma shaida domin jama'a larabci akwai mene akwai ar-risala akwai al-wasiqa ar-risala ta iya kowanne irin sako ai rubuta a matsayin wasiqa an gane wannan ko a matsayin sako da za a rubuta zuwa ga wani amma al-wasiqa ta fi fadin ma'ana fiye da mene ar-risala ita al-wasiqa in aka rubuta tana dauke da wani muhim wani anin wato zance ne mai matakar muhimmanci jama'a na abin da ya kamata al'umma ta kiyaye na abin da kuma ya kamata wanda aka aikawa da wannan wasiqan yayi kokari kwarai da gaske yayi riko da abin da aka umurce shi da shi a ciki Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan shine sunan wannan littafin wasiqatul ikhwani لتبيين دليلات الكتاب والسنة والإجماع Allah maɗaukacin sarki kamar na gamo da katar wajen karanta daidai da fahimtar daidai da kuma yin aiki da abin da ke shine daidai shi kuma shehu usman dan fodiyo muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ji kansa da rahamarsa wacce take mai yalwa kai tsaye za mu shiga karatun wannan littafi jama'a al-sheikh usman بن محمد بن عثمان المعروف بن الفودي yake cewa bismillahir rahmanir rahim ina fara wannan rubutu da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan al'ada ce ta malamai sukan fara da bismillah domin neman albarka da kuma yin koyi da alqur'ani mai girma saboda Allah madaukakin sarki ya buɗe alqur'ani da bismillahir rahmanir rahim yace wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله وصحبه وأزواجه وذريته وذرياته وسلم تسليما شيخ الأنفودي يجي صلاة الله يتبتى قشوقبم النبي محمد da iyalan gidansa da sahabbansa da matayensa da zurriyansa baki ɗaya Allah ta'ala ya ba su aminci aminci wata take mai dorewa قال الفقير المضطر المضطر لرحمة ربه wannan bawan Allah mabukaci talaka wanda yake da matukar bukata zuwa ga jin kan ubangijinsa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wassalatu wassalamu ala khairil mursalin salatin Allah da amincinsa su tabbata ga mafi alherin manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a an gane wannan ko yawwa kamar da muka sani salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin afdalul ibadat ibada mafi daukaka jama'a ina fata an gane salati ga manzon Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana a hadisin da Imam Abi Dawud ya ruwaito cewa duk wanda ya waye gari da safi ya ainihin wato yi min salati so goma to Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi zunuban shi ina fata an gane salati kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda goma da safi sai dai ba kowace irin salati za a yi ba salatin nan da ya kanta Ibrahimiyya ita za a yi kamar yadda a tahiyya ba ka yin wata salatin da ba wannan ba ina fata an gane na haka wajibi ne sai dai ibrahimiya illa iyaka ta aishi don ita ce tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk wani kwashe-kwashe da za a yi a kawo jama'a mu dai mun tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da shata yake faɗa ko da yayi waka ya waka yace a bani saboda kaza aka hana shi sai da yace to na tsaya ga annabi Muhammadu ina fata an gane yawwa ce duk wanda ya riko da annabi Muhammadu duniya da lahira to lalle wannan ya riga ya rabauta kuma sai mu ce mun tsaya ga annabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah zan sanya maka wani sashi na salati salatin ka gare ni in rika yawan yin wani sashi daga cikin ayyuka na salatin ka sai manzo Allah ya ce in ka so ka ƙara akai sai ce ya rasulallah zan sanya rabin ayyukan ibada da nake yi na yawan ziki da yake ya zama to salati gare ka manzon Allah ya ce in ka so ka ƙara sai ce manzon Allah zan sanya salatinka ya zama to shine mafi yawan abin da yake a rayuwata sai manzon Allah ya ce mai idan yukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk yukfa hammuk in dai haka ne to Allah madaukakin sarki zai kiyaye maka dukkanin wani abu wanda ya dame ka duk wata matsalarka Allah ta'ala da bakin ciki da zai same ka a rayuwanka Allah ta'ala zai kare ka gabarin sa wa yughfaru dhanbuk sannan kuma Allah zai gafarta maka zunubinka asalin yi mun salati jama'a an gane ko shi yasa salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin ibada mafi muhimmanci Allah madaukakin sarki ka ba mu iko da kuma kokari wajen yawan yawan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati Malin Anfodi yace amma ba'du bayan haka fa hadha wasiqatul ikhwani wannan wata wasiƙa ce wacce da rubuta ta zuwa ga 'yan uwa musulmi لتبيين دليلات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع domin bayyana dalilai na wajabcin yin riko da littafin Allah alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ijma' da kuma ijma'in musulmi abinda musulmi gaba ɗaya suka haɗu akai aka yi hukunci a matsayin addini to wannan yana ɗaya daga cikin abinda ainihin wato wannan littafi zai bayani jama'a jama'a kun ji akidar ɗin fodi ta fara fitowa fili ko yauwa ba wani kwashe-kwashe cewa ya kawai abu Allah abu manzon Allah a kuma bi ijma'in musulmi wa dalili jitinabil bid'a hakanan wannan littafin zai yi wa al'ummar musulmi bayanin dalilai na ainihin wato kyamar bid'a dalilai na kaucewa da nisantan bid'a nisantan kwashe-kwashe da kirkire-kirkire liman yudinu bidin islam kudan fodi ya ci gaba da cewa da bayani game da ainihin wato nisantan bid'a dukkanin wani kwashe-kwashe dukkanin wani abu da za a kirkiro a cikin addini to wannan littafin zai maka bayani dalla-dalla na wajabcin nisantan waɗannan ababe liman yudinu bidinin islam ga dukkanin wanda yake yin addini addini irin na musulunci jama'a wa dalili kufri man ankara zalika da kuma dalili ƙarara da ke nuna kafircin wanda ya yi musun wajabcin yin aiki da alƙur'ani da sunar manzon Allah da ijma'i musulmi da kuma nisantar bid'a duk wanda ya ce a ba komai a ci gaba da yin bid'a ana kwashe-kwashe ai ba dole bane sai a riƙo da littafin Allah da sunar manzon Allah to wannan littafin zai kafa maka dalilin cewa me wannan da'awar kafiri ne ƙarara wa in yudinu bi dinil islami ko da ko wannan mutumin yana da'awa cewa shi ma yana addinin musulunci da kun irin wannan karatun dan fodiyo ko yawa saboda haka ashe ba kullum bane zai zama in kaji an yi tsalajin kalman kafirci akan wani aiki jama'a ka iya samun mutum gashi nan yana sallah yana azumi yana zakka yana komai kaɗan da muka shayin bayani amma ko ba musulmi bane dalili akwai wata matsala guda ɗaya da ta shafi aƙida wacce ya ƙudirce a zuciyarsa ita mai shi kafiri hamuna buga misali misali mutumin da ya ce gaba ɗaya ƙur'ani ya yi imani da ƙur'ani duka amma shi aya ɗaya ce ta zama yi matsala wanda shi gaskiya bai imani da ita ba misali ce shi kawai faɗin Allah ta'ala qul a'udhu bi rabbin nasi da aka faɗa ɗin nan ita ce kawai bai dire ita ba ƙur'ani jama'a da Allah wannan mutumin ko da yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji Allah zai karba saboda yayi me ya ƙaryata littafin Allah wannan dalilin yasa za a mai shi mene kafiri duk na ganin dukkanin musulmi sun yarda akan wannan to shikenan ashe ba daidai bane ya zama duk wanda yake yin sallah ba duk wanda yake yin sallah bane jama'a zai iya zama musulmi da gaskiya sai wanda aqidar shi zamto fes fes ya zamto ba shi da wata matsala to wannan shi ke zama musulmi na gaskiya ba musulmi ɗan mai ba ba musulmi ɗan jabu ba za akwai musulmi ɗan jabu kamar misalin munafikai wanda duk wani abu da za a yi wa makarkashiyar za a yi wa addini su ne a gaba-gaba ina fata an gane kamar yadda shugabannin ƙasar misira suka yi taro na musamman akan cewa su ma sun su yaƙi saudiya duk wannan abin jama'a akwai su wani abin ka faɗa hankali ba zai ɗauka ba ne shi yasa wani lokacin ba ma faɗa amma in dai kana bin duniyar musulunci da abubuwan da ke faruwa a duniya a yau ka san cewa lallai akwai matsala Allah madaukakin sarki ya datar da mu to jama'a kun ji ɗaya daga cikin abin dan fodiyo ya faɗa a wannan muqaddima kenan anan muna fahimtar cewa aqidar dan fodiyo malam Usman dan fodiyo shine wajibi ne a yi riko da littafin Allah wajibi ne a bi sunnar manzon Allah sannan wajibi ne a yi riko da abin da musulmi suka yi ijima'i a kansa sannan kuma wajibi ne a nisanci bid'a duk wani kwashe-kwashe duk wani ainihin wato kirkire-kirkire wajibi ne a nisance shi a cikin addini kuma dole ne sannan duk mutumin da ya yi musun cewa wajibi ne a yi aiki da alƙur'ani da sunnar manzon Allah da ijima'in malamai da nisantar bid'a to awar dan fodiyo wannan mutumin kafiri ne ko da ko yana da awar musulunci ina fata an gane duk sallan shi duk azumin shi Allah madaukaki zai datar da mu wad dalilu ala wujubil kitabi ko ke da zama wad dalilu ala wujubil amali bil kitabi dalili da ya zama wajibi a yi aiki da littafin Allah qala Allah ta'ala kun ji dan fodiyo sai ya fara kawo mene ayan qur'ani kenan duk abin da mutum zai faɗa jama'a ya kawo hujja ne ba kai ta kama kama ba ka kamo nan ka saki nan ai da kaza ne da kaza da kaza ne in aka ce kaza ai ba ma dole sai ya zama kaza kenan a hankalce ma in aka lura da kaza kaza in ba falsafa ba Mm, ba wannan ba wata hayaniya ba harguwa kawo mana littafin Allah da sunan manzon Allah da rancen magabata na kwarai dan fodiyo bai kawo komai ba sai yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu Allahu akbar Allah ta'ala yace wa hadha kitabun anzalnahu wannan littafi ne wanda muka saukar da shi mubarakun mai yawan albarka fattabi'uhu don haka ku bi shi shi mai alƙur'anin kenan fattabi'uhu don haka ku bi wannan alƙur'anin a wurin malamai kuwa al'amuru yufidul ijab duk umarni idan Allah ya yi ko manzon Allah wannan abin yana nufin mene wajabci ne sai dai idan an samu wani dalili da ya kawar da shi kasance shi mene wajibi jama'a ina fata an gane Allah ta'ala ƙarshen wannan ayan da yace wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu sai yace wattaqu la'allakum turhamun kuma ku tsare dokokin Allah domin tabbas idan kun yi haka za ku samu ainihin wato jin kai daga wurin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ka tabbatar da digan mu akan bin sunnarka wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inni taraktu fikum wa'izaini lallai ni na bar muku wasu wa'azozi guda biyu wa'azi da tunatarwa gare ku guda biyu ma tamassaktum bihima wanda za ku yi riƙo da su, naƙiƙun wa samitun, mai zance da kuma mai shiru, wa'azozin guda biyu ne, da wanda yana magana kullum ana jin maganarsa, da kuma mai yin shiru shi gum, sai dai idan wani abu ya faru kawai, aikinsa kawai ake gani ya zama a matsayin wa'azi. An gane wannan ko? Ya ce, fannaƙiƙu, wannan mai magana, huwal ƙur'anu shine alqur'ani was-samitu shi ko wannan wa'azi mai yin shiru huwa mautu ita ce mutuwa domin jama'a ai mutu kafabil mautu wa'iran ai ko mutuwa ta ishi mutum a matsayin mene wa'azi kuna tare da mutum yau sai an ce gobe ba shi mutuwa tana nan shi yasa yake da cewa arka ziyaran ziyaran kabari ana zuwa ana yin wato in ka je makabarta ka je makabarta kai musu addu'a za ka ƙara imani cewa kai ma fa wata rana kai ma sai ka kasance a nan wajen domin ƙa'ida cewa lawa'ishta alfan thumma alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila qabr idan da za ka rayu shekara dubu bayan dubu to ba makawa sai an samu ran da za ka koma kabari shikenan kurunkus ta ƙare bayan ka mutu kuma sai tambayoyi Allah madaukakin sarki ka ka tabbatar diga digan wajen ansa waɗannan tambayoyi to jama'a kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fannatiqu huwa alquran wannan mai zance qur'ani ma wa'azi mai magana shine alqur'ani wasamitu mai shirin nan kuma almautu ita ce mutuwa kadhalika ittiba'us sunnah yajibu bil kitab kamar haka ne jama'a bin sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zama wajibi dole tilas musulmi ya riƙi sunnar manzon Allah ya aiki da ita. Mene dalili? Ƙwala ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce, wa ma'ata kuma rasulu fa duk abin da manzon nan ya zo muku da shi fa to ku karɓe shi. ku riƙe shi wa ma nahakum anhu fantahu abin da ya hane ku yace kada ku aikata wannan abin ko ku nisance shi wanda wannan aya take nuna wajibin yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa wa fil hadith haka ne ya zo a cikin wani hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na babban sahabin al-irbad ibn sariya Allah ya kara mishi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati hadisin ya zo yana bayani game da fitintunu da su fara ƙarshen zamani har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu lalle ku tabbaci hakika da al'amarin nan yake man ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira lalle ne ka sabani mai yawa naka idan sabanin ya faru yaya za ku yi sai ka wafa'us sababiyya fa alaikum dan haka alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata وسنة الخلفاء من بعدي da sunnar waɗannan khalifofi mamaya a bayana abu bin nawajib ku riƙe wannan sunnatawa da me da turama haƙori bai ce da haƙorin gaba ba bai ce bi sanaya ba sai ce mene bin nawajib ma'ana sunan tarkin baki za ka yi ta maka mene ka danƙe ta ka ɓoye ta ka ƙanƙame ta saboda duk abin da mutum jama'a ya riƙe shi da turmin bakinsa an yi wani abin zai kwaci talaɗi ba ina tambaya an yi wannan abin zai kwaci talaɗi ka sa a bakinka ka riƙe da turmi wani ya zo ya ja ya ce bari ya kwace ai sai da tafi da kai gaba ɗaya ina fata an gane saboda turmi ba kamar haƙorin gaba ne amma ka ɗarƙe shaka da bakinka da waɗannan haƙoran na gaba ai da an dan bincika ka ji kai za su cire bari in saki kawai in haƙura an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya dace da mu wa kadhalika to wannan jama'a dalili ne da malam dan fodiyo ya kawo game game da me game da wajibci na ainihin wato yin aiki da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa kadhalika haka nan kuma يجب اتباع الإجماع بالكتاب واجبين يا جماعة أيرقوا الإجماع دلتاف الله القرآن شيما ياذو يا بينا من تشيوا واجبين إن يتي بالكتاب يعني نفهم هجة أسكن القرآن تنانون تشيوا للي يرقوا دا أبن دا musulmai gaba ɗaya suka yi tarayya akan cewa wannan abin ya zama doka ya zama addini to wannan abin tabbatacce ne a cikin alkur'ani mai girma qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man yusha'i ar-rasula dukkanin wanda ya saba wa manzon nan min ba'di ma tabayyana lahu al-huda a bayan shiriya ta bayyana gare shi daga wurin Allah manzon Allah kuma yazo yayi bayani manzon Allah yazo yayi bayani an gane wannan ko wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba ya bi tafarkin da ba na mu'minai ba kina shi idan mu'minai suka yi tarayya akan wani abu a matsayin wannan abin ya zamto shari'a to Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ya zama dalili ne da zai sa wannan abin ya zama shari'a jama'a an gane wannan ko yawwa to yace wa yattabi ghayra sabilil mu'minin bayan ya saba manzon Allah kuma sai ba hanyar da ba ta mu'minai ba nuwallihi ma tawalla Allah yake zamu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa wa nuslihi jahannama sannan zamu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta munana in ta zamta wutar jahannama Allah ta'ala ka tsare mu daga wutar jahannama jama'a ina fata an gane وفي الحديث هكذا يازو أسن حديثي إن قنتتشي ندليل نكينون واجب تنيرقو دي إجماع أبن دا مسلمسكي إجماعي أكنسا منظور الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تجتمع أمتي على ضلالة الأمة ننتا وباتا تبين تاريا أكم بتا babu yadda za a ce yau al'umma sun yi tarayya akan wani abu wanda wannan abin kuma bata ne karara jama'a babu Allah ya sa mun gani babu al'umman nan ba ta yin tarayya akan abin da ƙarra wannan abin bata ne sai manzon Allah ya faɗa la tajtami'u ummati ala dalala al'umma ta ba ta yin tarayya akan mene akan bata muddin aka samu malamai na Allah waɗanda suke da riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zauna suka duba wata wani abu ko wata maslaha ta al'umma to jama'a wannan abin zai iya zama doka a musulunci babu kaidi ba kuma cewa ake duk wani kwashe-kwashe da wasu kuma za su kawo ba kila kace saboda ƴan ƙungiyarku eh ƴan ƙungiyarku sun yi tarayya akan a rika yin kaza rana kaza a matsayin ibada iri kaza har ma da cewa za a samu lada kaza idan an yi kace wannan kuma an samu ijma'i ƙarya ne wannan ba ijma'i ba sunan shi ma khilaf sunan shi sabanin daidai saboda wannan kuma son zuciya ce kuka kawo ina fata an gane amma duk hukuncin da za a gina shi a gina shi akan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da babu wannan abin kai tsaye Allah ta'ala ya bayyana a cikin alqur'ani ba ko manzon Allah bai bayyana wannan abin karara a cikin alqur'ani ba to wannan abin yana iya zama mene yana iya zama doka ya zama shari'a musulunci saboda manzon Allah ya ce al'umman nan tawa ba ta yin tarayya akan bata ba zai a ce gaba ɗaya al'ummar musulmin duniya sun haɗa kan abin da yake bata ba ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadithi yake faɗin cewa alaikum bisawadil a'zam lallai jama'a ina muku umarni da ainihin wato bin wannan as-sawadul a'zam shine ainihin wato babban dandazo taro na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ku bi taron al'umma musulmi kada ku rarraba ka kasance cikin waɗanda suke cewa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da littafin Allah da igiyar Allah kai wala tafarraqu kuma kada ku rarraba ina fata an gane yawwa da kuma hadisin da yake cewa man faraqal jama'a duk mutumin da ya raba kan jama'a al'umma ta yi tarayya akan wani abu a matsayin ibada shi kuma ya fice ya ce ni ba ruwa na ban yadda ba qadra shibrin gwargwadon ainihin wato ɗani ɗaya khala aribaqatal islam min unuqi wannan ya cire wannan ainihin wato alƙawari na musulunci da ya riga ya ɗora akan wuyansa ina fata an gane wannan alkawari na musulunci da mutum ya riga ya dauka to mutum ya warware shi yasa yana ɗaya daga cikin wanda ya halatta a kashe shi a musulunce mutumin da ya ridda ko kuma gaba ɗaya ya saba kuma musulmi komai na shi zamto daban ina misali musamman jahamiya mutanen jami'an safwan ko wanda a ƙarshe ma ya kasance yana cewa inna allaha لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما yace ai Allah madaukakin sarki bai yawa manzo bai yawa annabi bai ma annabi Musa magana ba kuma ƙarya ne da yake cewa Allah ta'ala ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadi kokarin korewa Allah sifa ta kauna da kuma kokarin korewa Allah sifa ta mene ta magana cewa ƙarya ake ma Allah kawai aka cewa Allah yayi magana annabi Musa wannan magana duk ƙarya ce kaga ya karanta alqur'ani wannan ya zama dalilin da yasa ɗaya daga cikin ainihin wato khalifofi na bani umayya ya yanka shi yankan rago aka yi ranar sallah mm Allah madaukakin sarki ya datar da mu to jama'a kun ji malam dan fodi ya ci gaba da cewa wa idha haqqaqta wujub ittiba'i alkitabi was sunnati wal ijma' to jama'a idan ka tabbatar da cewa wajibi ne bin littafin Allah da sunnar manzon Allah da bin ijma'in musulmi bima zakarna da dalilan da muka ambata a baya fattabi'ha din haka yi kokari ka bi littafin Allah din nan ka bi sunnar manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kai riko da mene ijma'in musulmi wazin a'malaka biha duk ayyukanka da zaka aikata ka riƙa auna su akan ma'aunin littafin Allah da sunar manzon Allah da kuma ijma'in musulmi Allahu akbar an gane wannan ko sannan me was'alil amilina biha ka tambayi masu yin aiki littafin Allah da sunna da kuma me da kuma ijma'i fi kulli amalin diniyin arattahu cikin dukkanin ibadar da zaka yi wa Allah duk wani aikin bauta da zaka yi kai kokari ka rika tambayan waɗanda suke riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah da ijma'i musulmi kai da Allah ku ji malan karatu irin dan fodiyo kamar shawar mai ahlali la yahillahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi duk lokacin za ka kaga wai jama'a suna yawan aikatawa kaga abin ya zama wani dare wuri kaza ma ana yi suwa na ma na yi suwa na ma na yi jama'a wannan kuma baya zama addini a musulunci kasantuwar da an gwanin sun yi ijimai akan wani abu kwaya ɗaya suna yi a matsayin wani abu da za a ce bauta misali to ba shi ke mai da wannan abin ya zama mai kyau ba sai wannan abin yana da dalili daga littafin Allah daga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'in musulmi domin malaman usul suna faɗin cewa la yu'rafu ad-dini bi kathrati al-fa'ilin ba a gane addini da yawan masu yin wannan addini innama yu'rafu ad-dini bid-dilalati shar'iyya suka ce kadai ana sanin addini ne ta hanyar yin aiki dalilai na shari'a dalilai na shari'a wanda su ne waɗannan alqur'ani sunna da ijma'in musulmi malamin fudi sai yake baka shawara idan ka tabbatar da cewa riko da littafin Allah wajibi ne riko da sunnar manzon Allah wajibi ne riko da ijma'in musulmi wajibi ne to duk wani aiki da zaka aikata a addinance kada wani ya zo ya buga maka kitabun ra'asi ina fata an gane littafin kai mene molan ka kawai ce maka ai an ce ayi kaza ai an ce ma ayi kaza duk masu cewa kada ayi kaza ma kaza ne ya ta tatsuniyoyi kala-kala da kwashe-kwashe jama'a wannan ba za a bi shi ba wane ne za ka bi ka bi masu riko da littafin Allah da sunar manzon Allah da kuma abin da al'ummar musulmi suka yi tarayya a kansa duk wani aikin addini da za ka yi ka yi ƙoƙari ka nemi waɗannan ka tambaye su ka ce shin da Allah aiki kaza da ke so in yi da Allah ya dace da Qur'ani ya dace da sunna ya dace da ijma'i sai a faɗa maka cewa in ya dace ka ɗauka ka yi in bai dace ba kuma sai ka bawa mai shi kayansa jama'a an gane wannan ko sai ka bawa mene mai shi kayansa to jama'a kun ji Allah madaukakin saki ya taimaka in wafaqa sunnah fataf'aluhu idan wannan aikin yayi daidai da sunna fataf'aluhu kawai ka dauka kuma ka kama yin aiki da shi wa illa in ko wannan abin ya saba wa sunnar manzon Allah fatatrukahu to kai watsi da wannan abin kai watsi da shi ka rabu da shi kaka aikata wala khaira inda Allah fi fi'li bid'ah babu wani alheri a wurin Allah cikin aiki da bid'a babu wani alheri a wurin Allah da mai bid'a yake samu na yin aiki da bid'ansa ina fata an gani kenan bid'a wani wata abaci wacce ke aban zargi jama'a ba wata bid'a mai kyau babu ita malamin musulunci sun yi jima'i akan wannan cewa babu wata bid'a a addini a ce wannan bid'ar mai kyau ce babu ita domin Allah ya ce fa inna kullu bid'atin dalalah malamai sun tabbatar da wannan jama'a ko ko ne zo maka tawili ai to ai kullum ba kulliya bace ai kaza kaza ne ai kaza manzon Allah yana fahimtar ainihin wato zancensa da kyau ko mun san cewa kullu ɗaya ce daga cikin adawat da ke duni akan jam'i ita ce ma'ummu a cikin babin gamewa idan aka ce kullu dukkanin ko a wasu aika san ba tara ko yiwa ko an cire ba wani abu da ya tsira to mala ya ce wala khaira malam dan fodiyo ya ce babu alheri fi fi'lil bid'a wajen yin aiki da bid'a al-muharrama wacce ke an haramta wal makruha kuma wacce take abin kyama wadalilu ala jitinabil bid'ah kai kujmal dan fodiyo baya kawo magana sai ya kawo hujja jama'a ina fata an gane abin ne da muke kai jama'a shine kada wani ya zo ya maka tatsuniya ya bata ma lokaci a'a duk abin da zai kawo ya gina shi akan littafin Allah sunnar manzon Allah ijma'i musulmi maganganun magabata na kwarai eh in ya zo ya ce ma kaza kace to me ya fahimtar sahabbai game da wannan me ya fahimtar tabi'ai game da wannan su ne dai alqurudul mufaddala sun fi kowa falala kuma sun fi kowa fahimtar addini su waɗannan ƙur'ani ya sauka da ɗumi-ɗuminsa suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki da abin su kuma waɗancan su ne suka biyo bayan sahabban sahabbai su ne malaman sun fi kowa fahimtar addini amma an kada kowa suka ce ai wani ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza to wata hayaniya ce kuma wannan wacce ba mai karɓar amma duk abin da ya tabbata a sunna ingantacciya jama'a wajibi ya aiki da ita to dan fodiyo zai maka bayani game da cewa shin ina da dalili akan cewa a kyamaci bid'a a nisance ta malam dan fodiyo ya ce eh akwai dalili wad dalilu ala jitinabil bid'a dalili karara da ke nuni akan ainihin wato nisantan yin aiki da abin da yake bid'a ne qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha duk wanda ya kirkiro wani abu yayi kwashe-kwashe a cikin wannan al'amarin namu na addini kuje manzo Allah ce amrina hadha ba magana mota anan ko keke ko riga ko hula ko agogo ba mm cewa akai fi amrina hadha a cikin al'amarin wannan ma laysa minhu abinda baya cikin wannan al'amarin namu fa huwa raddun ai fa huwa mardud wannan abin an mayan madani shi an yi watsi da shi ba za a karba ba wa qala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muhdathatin kullu muhdathin bid'a dukkanin wani abu da aka kirkiro a cikin addini jama'a bid'a ne wa kullu bid'atin dalalah kuma kowace bid'a bata ce babu wata bid'a da suke jama'a shari'a babu ina fata an gani kilo ne ya kawo ka to ai gashi Umar dan Khattab ya ce ni'matul ni'matul bid'atu hadhihi ka ce ana nufin a wannan bid'a bid'a ce lugawiyya ba ainihin wato shar'iyya ba yake magana tunda manzon Allah ya yi sallah ya jagoranci mutane a masallaci ya koya musu ma dalilin da yasa aka daina yace ina jin tsoron kada a wajabta mu kuma in an yi muku ba in an yi haka ba za ku iya ba bayan manzon Allah kuma ya rasu ya zama cewa mene ya zama cewa babu wannan illar ta magana hanawa kenan ƙara dawowa da wannan ibadar a ci gaba da yi wani sabon abu ne wanda a da ba ba a yi sa ko shi ke nufi ba wai bid'a ta kirkiro sabon abu a cikin addini dama can abu akwai shi ba sabo bane ina fata an gane jama'a dan kada ma ka lokaci to ai gashi nan ma an ce ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a ba bid'a ta shar'iyya ake nufi ba bid'a ce a zance irin laraba lugawiyya domin komai ya zance lugawiyya ya da mene an yi wato istilahiyya an gane wannan ko yawwa kun ji malam fodi yace dukkanin bid'a kakaf bata ce da kada ma wani ya zo ya bata ma lokaci ya ce maka ai akwai ta bid'a hasana akwai wata mustahsana akwai wata mi kaza ko a tashi maganar bid'a ce baka to ai ake hawa jirgin sama ake hawa mota ake jin rediyo ake yin kaza to yanzu wanda ya ji rediyo da wanda kuma ya saurara ya saurara a waya da Allah ba mun ci ladan suke da shi me sauraron rediyo ya ce maka ibada yake yi microphone da ake samu sallaki da amplifier yanzu kayan amfani da amplifier da kuma kakasa bambancin ladin nawa ne mutumin da ya hau jaki da wanda ya hau mota bambancin ladansu nawa ne jama'a bambance min da Allah nawa ne bambancin ladansu yanzu wanda ya hau mota ko ya hau jaki ibada ya ce maka yayi da wanda ya je aikin haji a jirgin sama da wanda ya je a jirgin ruwa da wanda ya je akan jaki bambancin ladansu nawa ne na hawa jakin da hawa wannan jirgin ruwan da kuma hawa ainihin wato jirgin sama ka bambance min bambancin lalansu nawa ne wajen tafiya aiki haji jama'an na fata an gane kenan kada ai plane din kwakwalwar mutum a ce ai abin da ake nufi kaza ma bid'a ne kadan wannan wasu ni'imomi da Allah ta'ala ya faɗa ma yace wa yakhluqu ma la ta'lamuna sai hadici ma abubuwan da ba ku sani ba amma fa wannan karatun wai laifi ne a wajen wasu in an bayyana to ai laifi ne an yi laifi an saba Allah ta'ala ya mana gabo da katar wal bid'atu ita ko abin da ake kira bid'a a cikin addini ma laysa lahu aslun fil kitabi was sunnati wal ijma' kun ji ta'rifin bid'a wurin dan fodiyo yace abin da ake kira da bid'a shine dukkanin abin da bashi da asali bashi da tushe daga alqur'ani daga sunnar manzon Allah ingantacciya da kuma ijma'in malamai duk abin da ba cikin waɗannan abubuwan jama'a guda uku to sunan shi mene bid'a in dai a cikin addini ne waddalilu aidan ala jitinabil bid'a hakanan ga wani dalilin da zai nuna maka cewa wajibi ne ainihin wato a nisanci wannan bid'a ne ma qad zakarahu an-nawawi fi sharh muslim shine abinda imam an-nawawi ya ambata a cikin sharhin da yawa littafin sahih muslim min ziyaratin hasana na wata magana wanda ya ƙari ƙari ne mai kyau ne ban ƙari ya'ani qauluhu sallallahu alaihi wa sallam yana nufin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama man amila amalan kun faji bidan da ake magana anan man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda babu wannan umar babu al'amarinmu a ciki na littafin Allah da sunnata fa huwa raddun wannan abin an mayar mu shi ba a karba ba ai mardudun alaihi ghayru ghayra maqbulin minhu imam an-nawawi yace a abin da ake nufi anan mardudun alaihi an mayar wa wanda ya aikata wannan abin an mayar masa da kayansa ya ba kansa lada ghayra maqbulin minhu wannan abin ba karbabban abu bane daga wurinsa wai jama'a kun yi karatun dan fodiyo ko to jama'a wannan fa shine karatun Uthman dan fodiyo dan haka duk wanda yake bin dan fodiyo mu muna tare da shi eh muna nan akan hanya mu wannan ce manhajiyar mu dama kullun abin da kira akai shi ya riko littafin Allah da sunnar manzon Allah ingantacciya akan fahimtar magabata na kwarai ina fata an gane jama'a wannan kenan dangane da wannan jama'a ina fata an gane Allah maɗaukacin sarki ya mana gamo da katar ya ba mu ikon ainihin wato karkare karatun wannan littafi dai lafiya ya kuma amfanar da mu abubuwan da za mu zo mu ji malam amfodiyo zai mana bayani a cikin wannan littafi littafi ya ɗan ƙanƙani littafi ne jama'a wanda gaba ɗaya shi bai wuce feji talatin ba wanda bai wuce ma a ce a zama ɗaya karance littafin ba gaba ɗaya shi tun daga farko haka shi amma insha Allah ta'ala za mu ci gaba da yin darasinsa a wannan masallacin bi iznillahi ta'ala a nan nake ba da shawara ga dukkanin ɗalibai cewa kowa ya kamata ya ƙwari mallaki nashi littafin an gane ku domin idan ana karatu kowa da nashi littafin ya fi jin daɗin karatu sama da yadda mutum zai zo ya saurara kaɗai ba tare da ainihin wato da littafi a hannunsa ba littafin ba shi da tsada wani littafin ina ganin na sai shi ma ina ganin naira ina ga tsakanin naira 60 da naira 70 ko 80 na siye shi babban malamin malam ashef muhammad awal albani zaria shi ya karanta da wannan littafi din allah maɗaukacin suke ya gafarta mishi allah ta'ala ya ji kanshi a wurin shi muke karatun wannan littafin kuma dama ya sanya darussa na littafin ɗan foliyo wanda yake karantarwa saboda mu dawo zuwa ga asali zuwa ga tushe ba sai ma mun je waje ba karatun yana nan a gida jama'a ba sai an yi nisa ba in ka ce wannan karatun na wahabiyawa ne to gashi dan gida ma yana irin wannan karatun shi ma ba wahabiyan ne Allah madaukakin saki ya dace da mu jama'a za mu tsaya a nan saboda ƙwarewar lokaci sai dai shi wannan littafin jama'a za mu yi ƙwari mu neme shi gaskiya shi wannan ƙwaya ɗayan idan bai samu ba sai dai mutum ya siya wata majmu'a da ake yanta nasihatu ahli zaman na malam dan fodiyo littafai da yawa aka hada a ciki akwai sauqul umma ila ittiba'i sunna akwai ainihin wato littafan irin su nurul albab akwai shi wata dakatul ikhwan din akwai littafai da yawa jama'an dan fodiyo a cikin littafi a cikin wannan da kuma bayani bayanin bid'atul makruha fi sunnatul muhammadiyya duk akwai a cikin wannan littafin guda daya wanda ana sai da wannan littafin bai wuce naira 350 ba ka ga majmu'a ce ta ilimi zaka siya masu yawa kuma karatun dan fodiyo insha Allah ta'ala jama'a yanzu muka fara za mu yi ta karatun littafan ɗan fodiyo mu ta koyan addini littafansa insha Allah ta'ala gwargwadon yadda Allah ta'ala ya ba mu dama ko ya ba mu lokaci muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da diga mu akan bin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ka ɗauki rayukanmu akan wannan hanya ta yin koyi da bibiyar sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah muna roƙonka dukkan marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ta'ala ka ainihin wato ƙara mana lafiya mu da muke lafiya kuma Allah ta'ala ka ba mu ikon gudanar da lafiyar ta hanyar da kake so kuma kai da ita jama'a musulmi abinda mu karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure ko ba harshe wanda gare ni ne da karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته